بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فلفظ التوسل التوسل يراد به ثلاثة معاني أحدها التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به والثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم, يوم القيامة يتوسلون بشفاعته والثالث التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذاته والسؤال بذاته فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غير قبره ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة مشهورة بينهم وإنما ينقل شيء من ذلك في في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز ونهوا عن عنه حيث قالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الخرقي في باب الكراهة وقد ذكر غير وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمقاعد العز من عرشك بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك وهو قول أبي, أبي يوسف قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشك بمعقد العز من عرشه هو الله هو الله فلا أكره هذا وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام قال القدوري المسألة المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له بمخلوق له معنيان أحدهما هو الموافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أن يقسم أن يقسم فإنه إذا ما بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق لمخلوق أولى وأهرى وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا فإن فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه بخلاف المخلوق بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك وقد صحاه الترمذي وغيره في لفظ فقد كفر وفي لفظ وفي لفظ فقد كفر وقد صحاه الحاكم وقد ثبت عنه في الصحيحين انه قال من من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن تحلفوا بآبائكم وفي الصحيحين عنه أنه قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمة بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين وإيمان شذق, شذق وسراويل الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحالة بذلك
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na ranar litinin ɗaya ga watan zulhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama 1428 wanda kuma shine ya daidai da nawa ga goma ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na mako mako cikin wannan littafi mai suna ka'idatul jalila fit tawassuli wal wasila wallafa bijimin malamin nan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijira tara ɗari bakwai da ashirin da biyar da takwas wannan kuma shi ne darasinmu na nawa na 25 mala ya ci gaba da cewa falafus tawassuli inda yake kara baka ko yake karkare maka magana da ta gabata ya kuma baka ita a dunkule wajen bayanin ma'anonin kalmar at-tawassul ko kalmar alwasilatu shi ne yake so ya baka abin da ya gabata a dunkule yace falafus tawassuli yuradu bihi thalathatu ma'ani kalmar tawassuli tana ɗaukan ma'anoni guda uku ahaduha ma'anarsa ta farko at-tawassulu bi ta'atihi yin tsani ta hanyar yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama biyayya yin tsani ta hanyar yi wa Allah madaukakin sarki biyayya kai tsani da biyayyar ka ga Allah da manzansa zuwa samun abin da kake bukata fa hadha fardun la yatimmu al-imanu illa bihi wannan ma'ana farilla ce imanin mutum ba zai cika ba sai ta hanyar yi wa Allah da manzonsa da'a idan babu da'a ga Allah babu da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallama tattare da mutum to imanin sa bai cika ba saboda haka wannan ma'ana ta farko ta tawassuli tana nuna tawassuli wajibi ne da wannan ma'anar kai wa Allah da'a kai wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallama da'a dan ka samu cimma bukatar ka ta samun yarda Allah ta samun aljanna ranar gobe kiyama ma'ana ta biyu التوسل بدعائه وشفاعته tawassuli yin tsari zuwa ga Allah ta hanyar mutum ya nemi addu'a gurin manzo sallallahu alaihi wasallama ko ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya cece shi a lokacin da yake da rai sahabbansa sukan je suke da shi ya rasulullahi yi mana addu'a Allah ya mana kaza ko ya bamu kaza ko ya kare mu daga abu kaza wannan tawassuli wannan ma ana kiran shi tawassuli ko su ce ya rasulullahi muna roƙon Allah ya sa kana ga sa ka mai ceton mu ne ranar gobe kiyama ko kuma su ce ya rasulullahi ka nema mana abu kaza gurin Allah shi kansa wannan ma shafa'a ce wannan shi ma ma'anar tawassuli ne wa hadha kana fi hayatihi wannan ma'anar takan kasance ne a lokacin da yana da rai wa yakunu yawmal qiyamati yatawassaluna bi shafa'ati haka ranar gobe kiyama lokacin da za a tara dandazon jama'a na farko da na ƙarshe su nemi Allah maɗaukakin sarki ya yi musu hisabi ya fitar da su daga cikin kangin da suka samu kansu a ciki kangi mai tsanani to a lokacin za su za su fuskanta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama suna neman ya roƙi Allah ya musu hisabi wannan shafa'a din da suka nema wacce ita ce a shafa'atul uzma ita ma tawassuli ce saboda ka tawassuli بدعائه ko tawassuli bi shafa'atihi yana yiwuwa ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana tsakankanin sahabbansa ko kuma ranar gobe kiyama wasalisu ma'ana ta uku at-tawassulu bihi yin tsalin da shi da zatinsa bi ma'ana al-iqsami ala Allah bi zatihi sun yayi wa Allah yayi rantsuwa ga Allah da zatin manzo sallallahu alaihi wasallama yace bi zatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama la taf'alan nabi ya rabbi kaza bi zatin nabi sallallahu alaihi wa sallama la tashfiyanna maridi mutum ya rantsuwa ga Allah da zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah na rantse da zatin manzo Allah kai min kaza ya Allah na rantse da zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bawa mara lafiya ta waraka ko ya Allah بذات النبي صلى الله عليه وسلم لترد لتردن الي غائبي الى wannan shi da al-iqsamu ala Allah bi zatihi was-su'al bi zatihi ko mutum yayi roko da zatin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan zatin Annabi kai mun kaza fa hada yace to wannan ma'anar ta uku wannan ma'anar هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه shi ne abinda sahabbai ba su kasance suna aikatawa ba lokacin da suke neman a shayar da su ruwan sama saboda fari ko kuma lokacin da suke neman wata bukata ta daban sahabbai ba su kasance suna yin wannan ba la fi hayati wala ba'da mamati ba su yi wannan ba lokacin annabi da tsakankanin su a lokacin rayuwarsa haka nan ba su yi wannan ba bayan mutuwarsa la inda qabrihi wala ghairi qabrihi ba su yi wannan ba a gaban kabarinsa ko a gaban wani kabarinsa ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم كما بأسن حتى تافاروا cikin wata addu'a daga cikin addu'o'in sahabbai waɗanda suka shahara wa inna ma yunqalu shay'un min zalika fi ahadith dha'ifatin marfu'atin wa mawqufa an da ruwaito irin wannan a cikin wasu hadisai waɗanda suke masu rauni waɗanda aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda aka jingina wa sahabbai aw amman laysa qawluhu hujjatan ko kuma an rawaito wannan daga mutumin da maganar sa ba hujja bace mutumin da maganar sa ba za ta zama hujja ba wato an samu irin wannan nau'i na tawassuli da ma'anarsa ta uku a cikin wasu hadisai masu rauni ko kuma wasu maganganu da aka jinginawa sahabbai waɗanda ba su inganta ba ko kuma maganganun wasu waɗanda su maganar su ba hujja bace a addini كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى ابن تيمية كبر إن ذهب بيان ولا دكي دكي لنجبا إن الله يسوع وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز إن وانا النوء لا أكل إن الإقسام على الله بذات النبي هو سؤال الله هو سؤال الغير بذات النبي صلى الله عليه وسلم wannan shi ne abinda abu hanifata da almajiransa da mabiyansa suka ce bai halatta ba wala hau anhu kuma suka yi hani gabar yin wannan haitu qalu inda suke cewa a littattafansu la yus'alu bi makhluqin ba a roƙon Allah bi makhluqin ta hanyar yin tawassuli da wani mahaluki ka ce Allah dan wani kai min kaza suka ce ba a wannan wala yaqulu ahadun wani ba zai ce ba as'aluka bi haqqi anbiya'ika ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin annabawanka dan darajar annabawanka ba zai faɗi haka ba qala abul husayn al-qadduri abul husayn al-qadduri ɗaya ne daga cikin manya manyan malamai na al-ahnaf mabiya mazhabar abu hanifa ana kiran shi ahmad ibnu muhammad ibnu ahmad al-baghdadi al-qadduri ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana 428 lissafin ba zai yi wuya ba yau shekara nawa da barin sa duniya tana dubu daya ya rasu hijira tana 428 yau muna 1428 malami ne wanda a iraki a zamaninsa ba ya shi suna cewa in ta ilayhi bil iraq riyasatul hanafiya shugabancin wannan mazhaba ta al-ahnaf mazhabar abu hanifa a zamanin sa babu yashi mutum ne mai daddadar magana mutum ne mai wato jarunta wajen faɗar gaskiya kada jari'an lisan baya shayin kowa ya faɗa masa gaskiya sannan mutum ne mai yawan karatun alkur'ani yana da muktasar muktasarul qadduri kusan yana daga cikin littafin da mazhabar hanafiya suka fi bawa muhimmanci sama da kowanne kamar yadda a ƙasar nan aka ce muktasarul khalil kowa yake je an kai magaryar tikewa duk da ba shi ne magaryar tikewa ba to su ma a cikin ahnaf haka suka ɗauki muktasarul qadduri shi wannan malamin saboda malamai da yawa suka yi masa sharhi iri iri kamar yadda muktasarul khalil an masa sharhi ba iyaka duk da mu nan banda lawali tari ba san wani abu ba muktasar na khalil an masa sharhi ya kai dubu da ɗari biyar da wani abu shiro din muktasar kawai amma mu nan daga jawahirul ikilil shikenan wani gani yake iya ilimin kenan yana da sharhi ya kai ɗari da hamsin da wani abu to haka shi ma ya muktasarul qadduri an masa sharhi da dama to ya yi wa littafin muktasar na wani malami daga cikin malaman hanafiya da ake kira abul hasan karhi ɗaya ne daga cikin malaman malikiya da suka gabace shi yana da wani muktasar shi ma a fiqhu kun san muktasar ko ce mazhaba tana da ta muktasar din to shi ya yi masa sharhi shi ne alai kitab fi kitabihi al-kabir fi al-fiqh al-musamma bi sharh al-karhi fi bab al-karahati inda yake magana akan karhaci kaddori yake cewa وقد ذكر هذا وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة malamai da dama daga cikin mabiya mazhabar Abu Hanifa sun ambaci wannan magana qala bishr ibn al-walid haddathana abu yusuf qala qala abu hanifata la yanbaghi li ahadin an yad'u Allah illa bi bai halatta ga wani ya roki Allah sai da sunan Allah sai da shi Allah din ya Allah dan zatinka ya Allah dan sifarka kaza dan rahamarka dan kudurarka dan iradarka ya Allah kai min kaza wannan haka ya halatta mutum ya faɗa ibn taymiya yana kawo wannan dai ya nuna ba mai karatu cewa ba wai matsala ce da shi ya kirkiro ta ba kada a koma gefe a ce maki manzon Allah ce to ai magana ce ta malamai ga tana a cikin littattafan malamai masu yawa idan an ce ni ba na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su ba waɗannan da suke maganar ba sa san manzon Allah ne wanda ba wanda ya sai tuhume su da ba sa san manzon Allah ko su ma wahabiya wanne قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول na gaban bana na karhanta mutum ya ce bi ma'aqidil izzi min arshika bi ma'aqidil izzi min arshika da maɗaura ko matattara ko mahaɗa ta buwaya daga al'arshinka wato wannan ibarar wannan jumlar wannan maganar abu hanifa ce ba na so mutum zai roƙi Allah ya yi amfani da ita kalma ce da larabawa aka samu suna amfani da ita wajen roƙo musamman za su roƙi ubangiji ce bi ma aqid al izz min arshika da mahada ko matattara ko marataya ta buwayarka daga al'arshinka abu hanifa ya ce ba na ga ya dace mutum ya faɗa haka in zai roƙi Allah au bi haƙƙi halƙika ko ta da haƙƙin halittarka ko dan darajar wani mahalukinka ya ce bai kamata a faɗa haka ba ma'aqidin ibnu abidin ɗaya ne daga cikin malamai na ƙarshe-ƙarshe na al'ahnaf a cikin raka'ifinsa da misalarsa ta fikihu yake cewa sun karanta wannan saboda ba a rataye wani abu na sifar ubangiji da wani mahaluki al'arshi suka ce hadisi ne bai halatta a rataya izza ta ubangiji da hadisi ba kuma wannan min din min ce kamar ibtida'iyya kamar Allah bai samu izza ba sai bayan halittar al'arshi suka ce wannan bai kamata ba domin duk inda min take karshe dai in aka karkare wajen ma'anarta tana komawa ne zuwa ga ibtida'ul gaya suka ce izzar ubangiji kuma tana nan tun fil azal kafin halittar al'arshi wannan shi ne abinda ibnu abidin yake yin takrijin ita wannan ibara yake cewa a dalilin haka ne suka ce bakaruhi ne su abu halifa idan suka ce bakaruhi suna nufin haram suna magana ne da irin harshen da alkur'ani ya sauka da irin harshen da manzo sallallahu alaihi wasallam ya magana da shi ba da harshen da ya zo ya faru daga baya ba wajen tantance wasu hukunce-hukunce aka kasa haram da makaruhi daban wannan dan a kara fito da wasu hukunce-hukunce ne amma alkur'ani da sunna idan ka ce makaruhi ba na nufin haram shi yasa alkur'ani za ka da Allah ya magana yayi magana shirka kauta ma wani Allah yayi magana kisa yayi magana zina yayi magana cin abin da ai mubazzaranci sai yace kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha waɗannan abubuwa ana nufin makaruhi ne yin kaman zamanin kaman ba a ba da zai ce shirka yin ki banza bari ki banza a'a ko ya ce kisan kai ko ya ce zina ko cin dukiyar maraya ko almubazzaranci duk waɗannan abubuwan su Allah ya faɗa karshe ya ce to dukkan waɗannan abubuwa kana sayyi'u inda rabbika makruha in Allah ki tawakkal raha إليكم الكفر والفسوق والعصيان الكفر والفسوق والعصيان wannan makaruhi ne ko haramun ne amma Allah ya amfani da kalmar karraha ya karhanta muku ya sa muku kin waɗannan abubuwa a zuciya to haka ne yazo wa kariha lakum qila wa qala wa ida'at al-mal wa kasrat as-su'al wa ida'at al-mal an karhanta muku ce ce ku ci gutsuru tsoba ji wannan magana je ka yakar a can ji wannan ka je ka ka fesa ta can Allah ya karanta muku wannan sannan kuma ya karanta muku tozar ta dukiya sannan ya karanta muku yawan tambaya ta ba gaira ba dalili tambaya ta kure ba tambaya ta fahimta ba waɗannan abubuwa duk makaruhi ne yin sa banza barin sa banza dan an ce wa kariha a sauraka a cikin harshen magabata a cikin maganganun magabata in sun yi amfani da kalmar makaruhi malamai suka ce suna nufin haram ba wai suna nufin makaruhi abinda ta sawa fi'lu wa tarkuhu ba wa in kana ya tarajjahu jalibu tarkihi a ce yin sa ya fi amma kuma dan kayi shi ba ka ba a cewa kayi ne to shi yasa kalmar akrahu anan ba tana nufin ba komai a iya yi ba shi yasa zamu ga takririn ibnu abidin da ya tashi fassara maganar ibnu abidin sai ya hada shi da abin da ba za ka ce ya halatta a dingina wa Allah a rataya ubangiji da wani abin da yake farare ba kaga ashe kalmar akrahu cikin maganganun magabatansa bai bayyance ta a matsayin karaha ta istilahiyya ba karaha yadda ta zo daga baya a cikin maganganun malamai to wannan maganar da su abu yusuf suka yi kaito daga abu hanifa ita ce za ka samu malaman hanafiya daga karshe karshe duk sun dogara akan ta in za ka suna maimaitawa inda za ka duba littafin bidayatul mubtadi na aliyul bargilani za ka shi ma ya lalata wannan magana yake cewa wai qura'u an yaqula rajula fi du'a'i as'aluka bima aqili al-izz min arshika wa yaqra'u an yaqula ar-rajulu fi du'a'ihi bi haqqi fulan aw bi haqqi anbiya'ika wa rusulika littafin aliyu bargilani wanda ake kiran shi bidayatul mubtadi littafi ne na fiqh al-ahnaf shafin 224 kaga ya maimaita wannan haka na ibnu al-abidin shi ma arfa ya tsinsa hashe sai ibnu al-abidin shi ma zaka samu wannan magana ya maimaita saboda ka duk malaman su haka suke faɗa ba wai magana ce ta ta ta wani da ake tuhumar ta da bawahabi ko wani abu ba magana ce ta ta malamai na ilimi wanda ya bincika da zai gani yake wa huwa qawlu abi yusuf wannan ita ce maganar abu yusuf wato ba a cewa bi haqqi khalqika ina roƙonka da haƙƙin wani halittarka ba a faɗar haka qala abu yusuf bima aqid al-izz min arshihi huwa allah fala akrahu hada shi abu yusuf ya sabawa malamin sa a wajen kalmar bima aqid al-izz min arshika abu hanifa ya ce makruhi ne almajirinsa abu yusuf babban almajirinsa ne sunan shi yaqub yake cewa shi yana ga ma'aqidul izzi ana nufin shi ubangiji din saboda ka zaka iya roƙon Allah da sunansa ma'aqidul izzi min arshihi yace shine ubangiji din shine ubangiji din wala annahu yata'awwalu ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa kamar yana daukan wannan ma'ana kamar roƙon Allah ne da istiwa'insa akan al-arshinsa saboda ka in ka roƙi Allah bistiwa'ihi 'ala arshihi sai ya rabbi istiwa'ika ala arshika ibn kaza ibn kaza ka roki Allah ne da sifarsa sifar ubangiji sifa ce wacce take azaliya wacce take dawwamammiya ba mai farko ba mai karshe ba haka za ka iya roƙon Allah da ita to shi abu abu yusuf yana ga ma'aqidil izz min arshika sifa ce ta ubangiji don haka shi yana ga ba za a karhanta wannan ba wa akrahu an yaqula bi haqqi fulan yace amma ni ma ba na san mutum zai roko yace dan darajar wani aw bi haqqi anbiya'ika ko yace dan darajar annabawanka wa rusulika da manzan manzanninka wa bi haqqi albayt alharam ko yace dan darajar ka'aba lakin Allah bai alfarma wal mash'ar alharam ko dan darajar mash'ar alharam wannan guri mai daraja mai alfarma gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya bayan ya gangaro daga muzdalifa inda ya tsaya ya yi addu'a ana kiran shi mash'ar alharam ka roƙi Allah da wannan da wannan guri yace duk ban ganin ya dace قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز روقان الله قدوري أتكل لتافي سيتي روقان الله جزات خلت السه سوى نبي هلتها بقى لأنه لا حق للخلق على الخالق domin babu wani haƙƙi da yake wajaba akan mahalicci sai abin da ya wajabta wa kansa Allah shi yake wajabta wa kansa abin da ya ga dama kataba rabbukum ala nafsihi rahma أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حق باي da yake kan ubangiji na ya sa su aljanna idan sun yi aiki ya yi musu rahama idan sun yi aikin da za su da za su cancanci rahama wannan shi ya ji wajen ta kansa ba wanda ya dora masa babu wanda yake tilasta wa ubangiji fa innahu la mukriha lahu kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam ba da tilasta wa Allah ya wani abu kada ya wajabta wa kansa in ya ce zan yi kaza to yayi wannan abin shi ne wato sifa ce ta kamala sifa ce ta kamala wanda ya ce zai yi a ga yayi sifa ce ta kamala don haka inna Allah la yukhlifu al-mi'ad baya yin alkawarin zai yi maka alheri kuma yaki ya ce in kai ibada zan saka zan saka aljanna sifa ce ta kamala yayi maka amma abin da yake na sharri abin da yake na uquba yana daga cikin sifar kamala ya afuwa ya ce ya fata shi yasa zai iya cewa wanda ya kaza wanda ya kaza zai shiga wuta amma saboda wani abu da wannan mutumin ya Allah ce ya fi masa ko a rayuwa ta mutum da mutum mutumin da zai yi alkawarin zai yi maka alkhairi to sifa ce ta kamala ya maka sifa ce ta mutunci ya yi maka wannan alkhairi din haka nan ya ce wane abin nan da kai min wallahi na ji zafi kuma sai na rama sifa ce ta kamala ya janye wannan rantsuwar ya fada abin da ce zai yi sifa ce ta kamala aka ji an ji ya ce sai ya yi ramuwar gayya sai kuma aka ji ya yafe ba wanda zai ce kai amma ya bada mu sai wanda ba ya da hankali amma da tsantsan mutum ce to ai haka ya kamata ai wannan shine da tawa wannan shine isa wannan shine kamala saboda haka a wajen janibin wa'idi wajen janibin wa'adi shi da alkawari da za a yi maka rahama a wannan sifa ce ta kamala a yi maka wajen janibin wa'idi sifa ce ta kamala idan an yafe maka to ubangiji ba mai wajabta masa wani abu shi yake wajabta wa kansa in ya ga dama za ka roƙe ki da darajar wani ko da haƙƙin wani babu wani haƙƙin wani a kanka shi yake ga dama ya abin da ya sa kansa babu wanda ya sai da kansa shi yasa suka ce ba a roƙon ubangiji bi haqqil makhluqi li'annahu la haqqa lil khalqi 'ala Allah suna nufin babu wani abun haƙƙi da yake wajaba akan ubangiji na mahluki sai abin da ya wajabta wa kansa fala tajuzu wifaqan saboda haka irin wannan roƙo in ji kadduri yace bai halatta ba wifaqan ijma'i na malamai gaba daya وفاقا الى نفي اتفاقا وهذا الذي قاله ابو حنيفه واصحابه من ان الله لا يسال بمخلوق له معنيان ابن تيميه ce wannan magana ta abu hanifa da almajiransa da suka yi na cewa ba za a roki Allah da zatin wani mahaluki ba ko da haƙƙin wani mahaluki yace wannan magana tana da ma'anoni guda biyu ahaduhuma huwa muwafiqun li sa'ir al-a'imma alladhina yamna'una an yuqsima ahadun bil makhluqi magana ta farko magana ce da duk sauran limamai na musulunci suka haɗu a kai ma'ana ta farko kenan cewa bai halatta wani ya yi rantsuwa da wani mahaluki ba bai halatta mutum ya ce na rantsi da wani na rantsi da ka'aba na rantsi da kabari na rantsi da sama da kasa na rantsi da aradu ko da ko da rawanin wani sarki duk bai halatta wannan malamai sun yi ijma'i akan wannan ce fa innahu idza muni'a أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلا أن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحق إذا هنا باء هنا أن يقسم على مخلوق بمخلوق كذوك شيء والي نارنسي دوالي في كاي مكنا ها wani zo ya same ka ya ce isa na rantse da tukur wallahi sai ka bani naira ɗari ya halatta kai za ka bai dan kawai ya rantse da tukur ko ya rantse da ahmad ko ya rantse da da hasan malamai suka ce wani abin halatta ba rantsuwa kai da da makhluki wani mahaluki kuma akan wani mahaluki ce na rantse maka da wani sai kai mun kaza to idan wannan bai halatta ba game da mahaluki ina ga wanda zai ce ya Allah na rantse maka da wani sai kai mun kaza ai kaga wannan shi ya kamata a ce ma bai halatta ba shi ne yake fala an yunna an yunna ma alal qalbi wa qulubi aula wanda shi yafi dacewa a hana wa ahra shi yafi cancanta wa hada bi khilafi ihsanihi subhanahu bi makhluqatihi amma wanda ya sabawa rantsuwar da ubangiji zai yi da halittunsa shi ubangiji yana da dama ya abin da ya ga dama ya ga dama ya rantsi da dare ya ga dama ya rantsi da rana ya rantsi da sama da ƙasa da teku da duk abin da ya so sai ya rantsi kamar yadda ya rantsi billahi idza yaksha dare idan ya lullube da duhunsa ko annahari idza tajalla yini lokacin da ya kwaranye da haskensa wa shamsi wa duhaha ko da rana da haskenta da walahatta wal nazi'ati gharqa ko ya rantsuwa da mala'ikun da suke cizge rayukan kafirai da karfi wasafati safa ko ya rantsuwa da mala'ikun da suke tsaye cikin ibada ta ubangiji sahu sahu duk wannan yana da dama ya haka ya rantse da duk abin da ya ga dama fa inna iksabahu bi makhluqatihi in Allah ya rantsuwa da wata halitta daga cikin halittunsa ya tadammalu min zikri ayatihi dallati ala qudratihi to zaka samu wannan abin da Allah ya rantse da shi ya kunshi wata gudar aya wacce take nuna kudura ta ubangiji wa hikmatihi take nuna hikimar ubangiji wa wahdaniyatihi take nuna kadaitakar ubangiji da Allah ya rantse da dare in ka dubi dare za ga ya kunshi aya da take nuna lalle Allah ɗaya ne lalle Allah yana da hikima cikin abubuwan da yake yi haka nan iya rantse da rana haka nan iya rantse da sama haka nan iya rantse da ƙasa haka nan iya rantse da wata da ko menene cikin halittunsa ya rantse in ka dubi wannan halittar da ya rantsuwa da ita za ka ga akwai wata hikima da take nuna maka Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne don haka shi yana da dama ya wannan بخلاف المخلوق ما يحسن معه اقسامه ذاك ga wannan abin da halittar ta kunta na hikima da kudura ta ubangiji wannan abin ya cancanta ai Allah ya rantsuwa da abin in Allah ya rantsuwa da abin abin ya cancanta بخلاف المخلوق sabanin mahaluki fa inna iqsamahu bil makhluqat shirkun bi khaliqiha to wani yayi rantsuwa da wani mahaluki to yayi shirka da mahalicci كما في السنن كما يجوز تشكين لتتفرع حديثي نسنن سنن الترمذي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم يجي من حلف بغير الله فقد أشرك wanda ya yi rantsuwa da wani Allah to hakika ya hada Allah da wani Allah shi kadai ya cancanta a yi rantsuwa da shi wannan hakkin sa ne sai kai rantsuwa da wani kuma ba Allah ba to ka dau hakkin Allah ka ba wani rantsuwa da wani Allah ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci sai idan ya kudurce cewa wannan abin da ya rantse da shi yana da kudura da iko da tasiri irin da ubangiji to ya fitar da musulunci amma in yayi haka ne dan girmamawa kawai shi yana ga ya mai girma ne kamar da mutanen mu zaka ji ta ce faran kwatsa ko arabi yayi wannan rantsuwa wanda ba ta fitar da shi daga musulunci ba shirka ce karama amma yana daga cikin kaba'ira manya-manyan zunubai wanda idan mutum ya mutu bai tuba ba yana yin su Allah zai kama shi akan wannan zai kuma iya azabta shi a sabili a sabili da wannan amma ba fitar da mutum daga musulunci ba sai idan ya kudurci cewa wannan abin da yake rantsuwa da shi suna daidai da ubangiji suna kafada kafada wajen haƙƙi wajen iko wajen kudura to anan ne mutum zai fitar daga musulunci an gane ko وقد صححه الترمذي وغيره وانا حديث الترمذي ده ولا الترمذي سن inganta shi. وفي لفظ او لفظ manzo Allah ya ce faqad kafara ya kafirta kalmar kafara nan malamai suna fassara shi da kufrun dole kufr kafircin da bai kai babba wato karamin kafirci ba babban kafirci ba wato ya yi aiki aiki irin na kafiri aikin da kafiri ne zai yi shi ya shi da alkufur al'amali ba alkufur alayati qadi ba wanda ya rantsuwa da wani Allah ya yi aiki irin aikin da kafirai da suke yi ba ana nufin shi ma ya fita ya zama kafiri ba an gane ko ya zama ya bar musulunci a fahimci wannan saboda akwai kufr duna kufr akwai shirkun duna shirk akwai zulmun duna zulm wadan akwai fiskun duna fisk duk inda aka yi itlaqin kafirci ana nufin mutuncewa ubangiji ƙaryata ubangiji ƙaryata samuwarsa ƙaryata kaɗaitakarsa ko cancantarsa da bauta wannan ana nufin kafirci ne ya fidda mutum daga musulunci aka yi itlaqin kufru ana nufin aiki irin na kafirai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace akwai wasu halaye cikin al'ummata waɗanda kafirci ne ya faɗi anniyaha irin kuka na mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan kafirci ne haka nan at-tafakhur bil ansab to alfahari sai alfahari shi dan wane ne shi dan gidan wane ne annabi ce wannan kafirci ne haka nan mutum ya jingina kansa zuwa ga wanda ba babansa ba ya rabi da ubansa a dinga kiran shi da sunan ba na ba ba ba sunan ubansa ba annabi ce wannan kafirci ne malamai suka ce ana nufin al-kufru al-adl kafirci na aiki ba na aqida ba ma'ana aiki ne irin na kafirai yayi an fahimta ko ba ana nufin shi ba ya kafirta da wannan ba a wani a cikin sahihai da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man raghiba an walidihi ko an abawaihi faqad kafar man raghiba an walidihi faqad kafar wanda zai kwadayin a jingina shi da wani ba ubansa ba baya so a kira shi da sunansa da sunan mahaifinsa da bai ce faqad kafar ya ce kofar amali a jahiliya su suna alfahari da wannan mutum sai ya kira kansa ya jingina kansa ga wani ba ubansa ba to wannan shine abin da ake nufi da kofrun dole kofar haka nan shirkun dole shirk kamar irin wannan kamar riya riya shirka ce lakin na shirkun asla shirka ce karama ba ta fidda mutum daga musulunci ba haka nan zulmun dole zulm kwace dukiyar da ba taka maka cinye wani zalunci ne amma bai kai zaluncin da kafirai suke yi ba na daukan hakkin ubangiji su ba ma wani Allah dan zalunci ne ka dau hakkin wani ka kai shi gurin da ba mahallinsa ba ko ka bawa kanka ko ka dauka ka ba ma wani wannan zalunci ne to babu zaluncin da yafi ka dau hakkin ubangiji ka ka ka bawa kanka ko ka ba ma wani wani mahaluki sai Allah ya ce inna shirka لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون الظلم انا الظلم الاكبر akwai azzulmul akbar shine wanda ba zai fitar da mutum daga musulunci ba haka dukkan waɗannan alfasin akwai babba akwai karami in an ce karami ba ana nufin kankantar sa ta kai wato mutum ya iya yi ba komai ba a ana nufin kankantar sa in ka hada shi da kafirci in ka hada shi da abin da zaka yi ka fitar ga musulunci zaka shi karami ne duk abin da ba zai fitar ga musulunci ba in ka kwatanta shi da abin da zai fitar kai daga musulunci zaka yi kankani ne shi da suke nufi da asgar an gane ko kuma kalmar al-asgar za ku ga ta zo ala sigat af'al wa laysat min babi min babiha ba ana nufin akwai shirka sagira akwai shirka asgar ba kada a ji ana shirkul akbar شرب الأسقر ko كفر أكبر كفر أصغر sai ka dauka akwai kufurin sagir sannan akwai asgar ka dauka wannan shi a matakin ma nan kasa kasa yake sosai akwai ma wani a saman sa shi ne sagir a af'alu tanzil anan laysa min babihi an gane ko yawa wa qad sahahu al-hakim wannan lafazin nabiyu hakim ya inganta shi wa qad sabata anhu fi sahihayn annahu qala ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafin bukhari da muslim yace man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda duk zai yi rantsuwa to rantsi da Allah ko ya ja bakin sa ya shiru to kada ya rantsi da wani Allah sawa'u gaskiya zai faɗa ko ƙarya zai faɗa ibnu mas'ud yana cewa a la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ahabbu ilayya min min an ahlifa billahi min an ahlifa bi ghairi Allah sadiqan to rantsi da wani Allah rantsi da Allah alhalin na san ƙarya nake in yi rantsuwa da Allah alhalin na san ƙarya nake ya fi soyuwa gare ni akan in rantsi da wani Allah alhalin ina da gaskiya an gane ko to rantsi da Allah a lokacin da zai faɗi ƙarya ya fi dama dama ya fi dama a gurinsa akan ya rantsi da wani Allah lokacin da zai faɗi gaskiya saboda rantsuwa da Allah tare da ƙarya wannan kabira ce minan kaba'ir ba ta fidda mutum daga musu ba ta kai shirka ba rantsuwa da Allah a rantsuwa da wani Allah ko da mutum gaskiya zai faɗa to yayi wa Allah shirka an fahimta ko to dukkan zunubin da aka ce da shi shirka ne ko da karami karamar shirka ce to ya fi zunubin da ba a ce da shi shirka ba duk zunubin da za a ce kafirci ne ko da kankani ne karamin kafirci ne da ba zai fitar kai ga musulunci ba ya fi zunubin da ba a kira shi da wannan sifar ba an gane cewa da ake yi shirka ce karama ko a ce rantsuwa da Allah shirka ce rantsuwa da wani Allah shirka ce karama laifin wannan ya fi dukkan wani laifin da ba a kira shi shirka ba domin ba a kirawo shi shirka ko kafirci ba sai dan isassa matuƙa ga muni sannan ya samu wani sofa ne na wannan suna duk da bai kai cikar da zai fitta mutum daga musulunci ba kaga mutum yana nan to yana wata kan gaba yana kan gaba in aka in ya matsa sai fada cikin kafircin bai sani wa qala haka nan manzo Allah ce la tahlifu bi abaikum kada ku rantsa da iyayenku kamar yadda kuke a jahiliya fa inna Allah yanhaakum Allah ya hana ku an tahlifu bi abaikum ku rantsa da iyayenku wa fi sahihaini a cikin bukhari da muslim anhu daga shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annahu kala yace man halafa billahi wal uzza falyaqul la ilaha illallah ya jaddada imaninsa wanda zai rantse da lati da uzza wanda saboda sabunta cikin musulunci sun taho da abin tun a jahiliya sun tashi suna yi ka tashi bakin ka ya saba da to haka nan baka saka ba ka ta sai ka saka faɗa saboda ka saba wanda ya tashi tun yana karami har ya girma shekara talatin arba'in duk motsinsa zai kira shehi to ko ya zama sunna sai kaga shehin kuma bai bar bakin sa ba ya je faduwa ce shehi sai kuma ya tuno shi ahlus sunna ne sai kuma to irin wannan irin wannan ba a kama mutum da wannan to amma yana da kyau idan da imanin sa shi wanda ya rantsi da lata da uzza sahabbai ya kawai sahabi ba sai ha kawai ya rantsi da lata da uzza ba ya san cewa gumakan banza ne ba gumakan gofi amma ya samu su da baka an gane ko ya faru ba tare da yayi shuri ba sai dai ya ce wallahi wal uzza saboda ya saba fada kada ku tsammaci cewa sahabbai bayan sun musulunta kuma suna nan suna jin girman lata da uzza suna rantsuwa a yayin da suke cikin hayyar a sai idan abin ya zo musu ba zata saboda sabon baka sun saba da su yi su da baka zamiyar baki to annabi ya ce in kai wannan zamiyar ka fada ku kace la ilaha illallah wanda yake kusa da kai ya san kai musulmi ne falyakun la ilaha illallah dan kada ka fahimci cewa yana nufin sun kafirta yanzu su dawo musulunci a ba haka yake nufi an fahimta wa qad ittafaqa al-muslimuna ibn taymiyyah ce duk musulmi na kwarai sun yi ittifaqi sun yi ijma'i ala annahu man halafa bil makhluqati al muhtaramati wanda ya rantse da wasu halittu da ake girmama su aw bima ya tasidu huwa hurmatahu ko ko abin da shi yake ganin abin girmamawa ne ba lalle ya zama mai girman ba ne amma shi abunsa mai girma ne sai ya rantse da shi waɗanne iri ne al-makhluqatil muhtarama yace kal arshi kamar mutum ya rantse da al-arshi al-arshi abu ne mai girma mai daraja wal kursi ko mutum ya rantse da kursi kursi na ubangiji wal ka'aba ko mutum ya rantse da dakin ka'aba wal masjidil haram ko ya rantse da masallaci bai alfarma na makka والمسجد الأقصى ومتين يرنسي إلى مسلاتي لقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومتين يرنسي إلى مسلاتي النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة والملائكة ومتين يرنسوا هذا ملائكو والصالحين كويي da salihan bayi duk waɗannan masu masu martaba ne masu daraja ne mutum ya rantsuwa da ko kuma mutum ya rantsuwa da abin da yake gashi mai daraja ne a gunsa shi ba nan ne ya zama mai darajan ba amma shi yana da mai daraja ne kar muluki kuma ya rantsa da wani sarki abun sa shi yana da sarkin ya kamata a rantsa da shi ya cancanta ka wasu yi fil mujahidi da sararar suka su yi aika dora musu alkaura ta hanyar wannan rantsuwa da suna dauka shi da aimanul bunduk din yake aimanul rumatil bunduk shi ne takdirin maganar islam to ka gyara mana kana da kan Allah zai zama ba daidan ba kai kai bai gano bane ba farisiya ba ce shi ya ci rumatul bunduk idan aka duba littafin sulhul asha fi sana'atul insha na alkalkashandi juz'in sa na sha biyu shafi na ɗari biyu da sittin da sittin da tara saboda abu ne sananne ba wani ba ba ba farikiya ba ce larabci ne shi ya kasa karanta gudu ai ko ban masu nuska din nan ta kasa ba zai gyara sosai ai malul bundok idan ka duba fatawa ita ce mai ya yi ta magana a kansu za a tara mutane a sa musu shugaba a ɗauki wani alkawarra na biyayya ga wannan shugaban cikin duk abin da bai umarni da shi ba tare da tantance halal ko haram ba an gane ko mutum ya rantse zai yi masa biyayya akan komai to shi ne ibnu taymiya zai yi magana akan wannan ka rantse da ka'aba ko da al'arshi ko da kurus ko kai irin wannan rantsuwar ta maharba an gane ko wata wilin fituwa shi kuma wannan farisiya ce shi kuma sarawirin fituwa shi ma wannan wani abu ne da yake faruwa a wancan lokaci ban sani ba har yanzu akwai shi a wasu kasashe tun da bidiyo in ka san neman shigo mana da su ake ba wai ba wai ana ake kera su ba ta yi akwai a wani kasashe idan wani dan gida bai kai kai ba amma na tabbata da su shigo mana Allah kiyaye ba ma fata wallahi har tsoro nake yi bayanin yadda abin yake kada kada wannan gida ya tafa eh a da ban dan ilimi za mu yi bayani in ya tafa ya yana yi kuma wannan alaki a kansa mu ba mu ba koya masa ba kalmar alfituwa a larabci ai daga alfata ne ko wace alfata ana nufin sha wanda yake cikin samartakarsa inna hum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda فدخل معه السجن فتيان قال موسى لفتاه haka ana nufin saurayi matashi maji ƙarfi shi ne fata kalmar fata ta kan zo da ma'anar mamluk min fata ya tukum mu'minat ana nufin daga kuyayyinku da kuka mallaka an yi amfani da kalmar fata kalmar alfituwa ba ta zo alƙur'ani ko sunna ba daga baya su ba suka tsoro wannan kalma suna nufin alkitalul karima al-rajulul sakhif الرجل الجواد mutum mai kyauta mutum mai kyawawan ɗabi'u sai a ce da shi alfata ko mutsufan wannan ɗabi'ar za a kira alfutuwa to kamar yadda mai sumo da asha ya yi maganar yadda suke yin abu a cikin juzu'insa na sha biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu wato asali suna cewa kan ita wato a yadda abin ya samo asali ya samo asali ne tun zamanin sayyid da ali tun da kan sayyid da ali shi ma an ce shi wannan wandan da za mu yi magana akan manzo Allah ne ya sa masa shi ce idan mutum za a tashi wata dariƙa daga cikin dariƙu ce to sai a kirawo duk manya-manyan dariƙun manya-manyan mukaddamai ana so a sa masa sarawirin fituwa sirwa da shi ne wando ko yawwa ta sai a tara dukkan manya-manyan wannan ɗariƙa ɗin ana so a ba su wannan ban girma ɗin wannan matsayi ɗin sai a zo a cire kayan jikinsa sai a ɗauko wasu kaya da su ne sarawilin fituwa ɗin sai a sa mata a jiki sai a ɗauko kofi da ruwa a ciki a zuba gishiri a motsa sai waɗannan manya-manyan kowa ya sha kowa ya san nan a ba wa babban shi ya kare ta sauran an gane ko to ba kai haka kamar da baptism da ake wa kiristoci da abin ne ba ja a wani ruwa to aka ya sa masa wannan kayan aka sha wannan ruwan gishiri din to shikenan an ba shi wannan matsayin shi ne sai a ce al ulbita tarawihul futuwa wannan kayan da aka sa masa shi ne tarawihul futuwa din ya samu wannan matsayin da ake so ya samu a cikin tafiyar a cikin wannan tsarika to ana cewa su masu abin suka ce wai manzo Allah ne ya fara yi ya kira sayyidina Ali ya sa masa waɗannan kayayyakin da godo da waye sannan aka sha wannan ruwan gishirin to har ma wani sanadi suke ja a ja wani sanadi shi babban shehin to zai baka sanadin kuma daga shehinsa daga shehinsa har zuwa kan sayyidina Ali to ka samu wannan sarawil fituwa din to sarakuna akan sa musu wannan sarawil fituwa din su kawo ƴaƴansu su ma a aje su duk a samu su ci an ba su wannan darajar an ba su wannan matsayi to a lokacin da aka baka wannan matsayin to za a baka wasu gima giman alkawarra da za ka yi biyayya da shi babban shehi ka dau alkawari ba a saba masa za ka bi shi ido rufe a makance kada ka ga yayi wani abu ka ce dan me ko me yasa ko me hujja saboda haka da da da'a da ma'asiya za ka bi shi to wanda ita ce shi ne tarawih fituwa din wannan rantsarantsan da ake yi lokacin da za a sa maka wannan gwadon shi ibn taymiya yake magana nan an gane ko ya yi maganganu a kan wannan aka koma littafinsa majmu'ul fatawa na sha ɗaya shafi na tamanin da biyar shafi na tamanin da biyar da shafi na tamanin da biyu ma tun daga na tamanin da biyu abin da ya gaba domin yana da risala guda da ya yi wadda ta kil tana cikin rasa isin da ba zo mana ba littafi guda ya akan rushe wannan wannan bid'a din الكلام على بطلان الفتوة المصطلح عليها بين العوام ابن عبد الهادي يا كاو سورة لتافة يا شكل لتافة سأل عقول الدرية هكذا آه صلاح الدين السفدي الكيكندي أنت بدون شيء يرى لو لتافة سورة شيء أعيان العصر وأعوان النسر أتكي يا كاو لتافة ابن تيمية الكلام على بطلان الكلام على بطلان الفتوة المفترض عليها بين العوام أتكلم من هذه السنة جزء إنسى نتقى الشافلة أربعين تبقي لما ابن تيمية هاي مجانا أكون وانا بدأ دائكي يكي تيا وأبعب من هذا ya kawo sanadin kirka ta sufaye da suke sawa duk wanda ya rika sai a jefa masa wani kyalle sai ya dinga sawa a jikinsa a ce wannan kyallen tun daga manzon Allah ne ya fara sawa Abu Ali shi kuma ya sa wa Husaini shi kuma haka haka har ta zo kan wannan sufin to Ibn Taymiyyah ya magana cewa duk ƙarya ce sai yace abin da yake wannan rauni nisbatul futuwati ila Ali wannan bid'ar jingina ta zuwa ga Ali wa fi isnadiha min ar-rijal al-majhulin alladhina la yu'rafu lahum dhikrun ma yubayyinu kadhibuha a isnadin ta sai ka samu wasu mazaje ne da ba a taɓa jin tarihin su ba ba a taɓa sanin su ba an ce isnadin ta yana bi ta kan khalifa da surdini ɗaya daga cikin khalifan daulolin daular fatimiyya shi kuma wai wani sufi ne abdul jabbar shi ya sa masa wani sufi ne abdul jabbar ya sa masa to shine ibnu taymiya ce wa qad ulima alima kullu man lahu ilmu bi ahwali sahabati ibnu taymiya ce duk wanda Allah ya bashi ilimi ya san suwaye sahabbai ya san suwaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya san halayensu والتابعين يسن على التابعين أنه لم يكن فيهم أحد يلبس سراويل باب ورون ديك سنة ودن سراويل الفتوة دي تفاتي سراويل وندنا لي فأما ما مغانا وندنا كوي فتوة من ذكر سلاء شيء أسامة توسو ولا يسقي لحظة ملحا ولا يختص أحدا بطريقة تسمى الفتوة شباب wani wanda za a yake shan ruwan gishiri daga cikin sahabbai ko wani tabi'i da yake shan ruwan gishiri ko a ware wani a ce an ba shi wani matsayi wani fituwa ibnu taymiya ce duk wanda ya karanta tarihin sahabbai ko karanta tarihin tabi'ai ya san babu wannan lakin kanu kan istama bihi muttabi'una wa ta'allamu minhu wa ta'addabu bihi abinda sahabbai suka yi sun tabi'ai sun hadu da su a matsayin almajiran sun koyar da su sun koyi ladabi daga wajen sahabbai wastafadu minhum sun amfana daga sahabbai wa takarradu ala aidihim sun yi karatuwa suka zama wani abu a hannunsu وسهموا من سهموه منهم suka zama daga cikin wasu suka zama ma'abota ne zuntar wani daga cikin sahabbai kamar sai da Abdullahi dan Mas'ud aka samu cikin tabi'ai wasu suka lizince shi ko irin su su Masruq irin su Yazid bin Aswad da sauran su irin su Alkama suka lizince shi haka nan aka samu cikin abin nan tabi'ai aka samu suka lizinci Sayyidina Ali irin su irin suwa irin su wannan abu haifa wanda ya lizinci sai da ali irin su shabi amir ibn surahil shabi waɗanda suka lizinci sai da ali suka zama sabansa na gudda gudda وكانوا يستفيدون منهم ومن جميع الصحابة هو سكن قارنة waɗannan da suka rizanta kuma sukan karu da sauran sahabbai gaba daya har haka ba a san wani wanda ya rike wani mutum ɗaya kakam ya ce shi in ba wannan mutum ba sai dai a mutu babu wannan ya dai sukan fa'idanta daga sauran sahabbai sukan kuma rizunci guda ya zama ko da yaushe ana ganin su tare ana ganin su a gurin karatu sukan amma ta wajen wani daga cikin sa waɗannan manyan sahabbai sayyidina ali ko sayyidina abdullahi dan abbas ko ibnu mas'ud ya kawo wani ya ce tuba kayan ka a sa maka wasu kayayyaki sababbi a kawo ruwan gishiri a raba kowa ya sha ba a taɓa jin wannan ba za ka iya tafiya ya rushe wannan a cikin fatawan sa nan ma yayi wannan magana yake cewa amma ma zaka ma zakira min al-futuwa allati yalbasu yalbasu fiha ar-rajul li ghayrihi tarawih wa yasqihi ma'an milhan wa hadha wa yasqihi ma'an wa milhan wa hadha la asla lahu tafiya ce wannan abin da suke ba da asali ولم يفعلها احد من السلف لا علي ولا غيره با wani daga cikin magabata da ya irin wannan sayyidina ali bai yi ba wani sayyidina ali bai yi ba wal isnad alladhi yadhkurunahu fil futuwat ila amir al-mu'minin ali ibn abi talib min tariqati al-khalifati an-nakil wa ghayrihi isnaduhu mudlil isnadin da suke fada zuwa ga sayyidina ali ta hanyar khalifa an-nakil da waninsa yace wannan isnadi ne mai duhu irin ammatu rijalihi majahid yawancin mazajen da suke ciki ma majhulai ne ba a san daga ina suke ba la yu'rafu da ba a san daga ina suka taho ba wa laysa lahum dhikrun inda ahli ilmi malamai ba sa ambatar su ba tarihin su a gurin malamai yace wa ba yastarituhu ba'dhum min ash-shurut irin sharuɗin da ake dora wa mutum lokacin da za a sa masa wannan tufafin inna ma in kana min ma amara Allah bihi wa rasuluhu in abin da za a ce yayi yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza Allah ya yi umarni da shi manzon sa ya yi umarni da shi fa innahu yaf'alu li anna Allah amarahu bihi wa rasuluhu zai je wannan abin dan Allah ne yake yi ba dan ku suka ce ba zai je yayi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace yayi ba dan ku sun ce yayi ba saboda ka umarnin su kaga ba da amfani kenan umarnin su da babu shi duk daya tunda Allah ne yace je kai كما يقول الله يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واسيلا الله تكون ذكري yana bukatar sai ya baka izini kuma to dan menene za ki zo a baka idan har Allah ya baka ya ce je kai kamar Allah ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ya ce ku yi salati yana bukatar sai ya baka izini ba bukata haka ne istighfari استغفروا ربكم انه وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا Allah ya ku nemi gafarar ubangiji sai wani ya baka izini ba bukata to da in an ce ibada in an ce wannan tarika zikiri ne da salat da istighfari ko ba ka kice ba to idan waɗannan abubuwa ku ne ai musulmi da ma an neme shi wannan sai wani ya baki ha bukatar wani ya baka Allah ya riga ya ce kai idan kai kai ne saboda Allah ya ce kai in ka ƙi wannan Allah ka sabawa wani ya baka ba ya da wani ba ya da ba ya da mahalli min al-i'rab la mahalla lahu min al-i'rab saboda ka duk abin da yake imani ne ibada ce baya bukatar kuma izinin wani a ka karanta maka hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce siyamu arafa yukaffiru sanatayn ko yukaffiru sanat al-madiya yana bukatar kuma sai sai kuma ka zo har ila yau na kama hannun ka kola baka izini ina karanta maka hadisin a manzo Allah ne sai ayi an gama sai ba ta kuma izini to duk abin da kaji an ce zo ne an baka izini shi ma bai baka izinin shi ma sai an bashi tare da ba na annabi bane ba na Allah bane in dai nashin ne shi ya riga ya bani baya bukatar ku bani haka aka zo aka sanya har ma da sharuɗa waɗansu masu ƙauri bukatar sai an ganka sai an zauna da kai sai an ja ma hankali ya ja maka rai kana ta bibiya ana nuna maka ba lokaci to har ta kai yanzu gonar za ake yi yanzu an ce ta rediyo ba za a iya baka duk da wasu daga cikin mabiya mabiya ɗariko sun ce gaskiya a daina dan akwai cin zarafin ɗarika sun ce gaskiya mutum yana so girmama ɗarika ya zo karba amma ta rediyo sai shi mai raba ta rediyo ya ce to ai manzo Allah ya halatta an makaho Allah kuma ba a ba a gane shi kaga kamar ka ji daidai yake da karbi dariƙa ba ka gane shi ne sha in dai haka ne kenan zaka iya bin rediyo sallah ba shi inda wannan kiyasin din sai ce to a inda dai an yi kiyasin karɓar ɗariƙa da da bin sallah shike na tunda bin sallah daidai yake da wannan ya ce za ka iya bin rediyo kenan sai zaman ka kawai in an sa yin hanyar masallacin sarki shike nan ka ba a gidanka duk da akwai kumari ya ce ya halatta kumari yana da wani littafi sunan shi al-iqna bi jawaz salati khalf al-bid'a wato ya kawo hujjoji masu gamsarwa wajen nuna halaccin kai sallah amma kana bin rediyo saboda haka sai kai zama a gida ka zama a gida kawai an sa sallah a rediyo ka bita wannan bai halatta ba to shi yasa ibnu taymiya yace wa ma yastariquhu ba'dhum min ash-shurut abinda wasu suke sanyawa na sharadi in kana min ma'dar Allah bihi wa rasuluhu in abin nan Allah da manzon sa sun yi umarni da shi فإنه يفعل فمتن زي جي أيدي لأبن لأن الله أمره به ورسوله دان الله يوم مدينة شيء كما ما زلت يوم مدينة شيء وما نهى نهي عنه أبن كما أكا عنا شيء مثل التعصب لشخص على شخص نتي وكذا يتي سيواني dan ya musguna ma wani wani alati ala ismi wal udwani ko ya taimaka a yi laifi ko ya taimaka a yi ta'addanci fa huwa mimma yanha yunha an wannan dama ai Allah ya hana maza Allah ya hana saboda ka ko su hana ka ko ka su hana ka da can Allah ya hana ka kuma kai za ka yi ne dan Allah ya hana ka ba dan sun hana ka ba walau shara ko ko sun sa shi a sharadi Allah ya hana wato abinda yake faɗa ko za ku daukarwa da ko waliwa da kowa da kaza kana umarce ka da wasu abubuwa a ce ka bi shehi idan ka rufe ko da kuwa cikin abin da ya saba wa Allah kaka saba maka to suka ce in sun umarce ka da wannan ibnu taymiya ce to kuma Allah ya hana ka sai ka zabi daya in sun ce kai wannan to shi kuma Allah ya ce karka yi to sai ka zabi daya to duk irin rantsan da ake yi a wannan gurin wa gairi zalika da wani wannan ibn taymiya ce la yan akilu yaminuhu duk wanda ya rantsuwa irin wannan akan irin waɗannan abubuwan rantsuwar ba sai ba an gane ko wala kafarata fil halif bidhalika kuma ba kafara mutum ya rantsuwa zai buwa ne sau da kafa ba zai saba masa ba a cikin duk abin da zai sa shi ko ya hana shi ba tare da togaciya ba ibn taymiya ce to wannan rantsuwar ba ta dauru ba ba ta kullu ba shi ne la yana kiri yaminu sannan babu wata kafara sai ya tafi akan wannan yayi aiki da abin da ya faɗa to yayi maganar wancan nan kuwa ba ta yi ba wanda zai rantsa da Ka'aba ko ya rantsa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya rantsa da al'arshi ko da kursi ko da al'aqsa rantsuwa ba ta yi ba kuma babu kafara an gane ku amma yayi haram yayi zunubi yayi ne sai ya tuba zuwa ga Allah an gane ko ba ana nufin ɗaya yake da wanda bai yi ba shi ya yi haram ne rantsuwa ba ta rantsu ba babu magana kafara ko wanda ya yi maka irin wannan rantsuwar akan ya ɗau wani alkawari to ka rike shi bai yi rantsuwa ba ya yi maka rantsuwa gangariya ta iya yiwa bayan ya tafi ya ce to ai ai mana karatu da abin wannan rantsuwar a banza take saboda ka rike shi bai yi rantsuwa ba ya yi maka rantsuwa da Allah ko da wata sifa daga cikin sifofin Allah sannan kuma wannan rantsuwar da ya kuma ya yi haramu don ya rantsa da wurin Allah sai ya tuba zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za a kira sallah sannan mu dan tambihi akan abin da ya shafi a waɗannan kwanaki goma na zulhijja da kuma faɗakarwa akan irin abubuwan da ake ta kowa idan wannan lokaci ya yi Allah ya samu dace wannan wata na zulhijja wata ne da yake cikin ashirin sau ɗaya daga cikin watanni masu alfarma waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa inda iddata shuhuri inda Allah na ashara shahara fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم Allah ya ce a cikin watanni goma sha biyu da ya halitta lokacin da ya halitta sammai da kasa akwai guda hudu masu alfarma masu daraja waɗanda ashhurul hurum su ne su ne wanne ba fara da wanda ya wuce ba hijja al-muharram rajab rajab ana kiran shi rajabul farq saboda in ka faro lissafi daga can zai zama shi shi kadai ne ba tare da su su waɗannan guda uku su ne watannin hajji da Allah maɗaukakin sarki ya ce alhajju ashhurun ma'lumat hajji watanni ne sanannu su ne waɗannan watannin watan zulkaida abin da watan shawwal zulkaida zulhijja to zulkaida da zulhijja suna daga cikin ashhurul hurum malamai da yawa sun fassara layalin ashir da Allah ce wal fajr wa layalin ashir ya yi rantsuwa da alfijir ya yi rantsuwa da dalilika goma masu daraja ce dalilika goma masu daraja su ne na zulhijja annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar akan yin aiki na kwarai a cikin ya kwadaitar da musulmi akan yin ayyuka na kwarai a cikin waɗannan kwanaki guda goma akwai abin da yawanci mutane suke tambaya waɗanda ni ban taɓa ganin wani nassi karara a kansa ba sai a ce malam azumi azumi na ɗin nan guda tara wani azumi ne guda tara azumi guda tara a ce ayyuka a cikin wannan kwanaki suna da daraja amma ba a kayyade shi da azumi kawai ba za ka babu inda aka ce ka yi azumi guda tara ka yi aikin alkhairi kowane iri ne daga ciki akwai yin azumi amma ka ɗauka an lizumta maka yin azumi ne guda tara wannan kuskure ne ko ga inda aka ce azumtar kwanaki tara ba na zulhijja ba ka faɗi kula wannan yawanci mutane azumi ya sabbe ka azumin na guda tara ba a ba ba azumi guda tara eh idan ka dauka wata aqida ce yadda ya zai tsari mutane da azumi guda tara dan yau aka sa wani malami a gidan rediyon Kano ni ba ma ina ina karatu sai aka bugo mu aka ce ka kama gidan rediyon Kano ashe wani malami ne wallahi yana abun kamar daga wani guri aka jeho mana shi kamar daga wata duniya ne wato duk wannan hada-hada da kutuba kutubar da ake ta ilimi shi ne san da ake ba wallahi bai sani ba hankalinsa kwance yake magana ka san yadda kasuwar ilimin yanzu ta bude ake baje kolin ilimi ko ina yara ƙanana matasa aka fito ala ta karatun hadisi hatta so ya din kafa kafa eh za ka samu ana kafa kafa a faɗa hadisi amma wallahi shi a nutse hankalin ka kwanta da ya zo kan wata gaba ce wai wa rubuta ko ko rubuta ko ko rubuta wato sandoni da dinga fada wato sandoni ya dinga fada kowace rana da sallar ta da yadda ake yin sallar da kuma ladan da zaka samu kaza dubu saba'in kaza dubu kaza abinda ya ji ba da wato kamar kamar al'ara da ya faɗi wata sallah da ake karanta kulhu Allahu hamsin a raka kowace raka a kulhu Allahu hamsin sannan fatiha din za ka yi mata bismillah yana da lafa dafa bismillah wata da ba akwai akwai bismillah ba za ka karanta bismillah da fatiha da kulhu Allahu hamsin to yace an gama za a baka gidan aljanna za a baka hurul ayin dubu saba'in za a baka abinci kala dubu saba'in to wai kana cin kala dubu saba'in sai a kawo maka wani tsuntsunci tsuntsun da ranka za a kawo maka shi a kaɗai sai tsuntsun ya zaka daga kai ya daga maka fifikensa da ya daga fifikensa za ka ga abinci dubu saba'in wato kama albara ba wato idan ya daga binciken daga saboda ka suranta da yadda girman tsuntsun yake tunda abinci kala dubu saba'in sun a karkashin bincike da ka san girman tsuntsun ba karami ba sai ka ci kai kuma da irin haɗa ba ce dubu abinci kala dubu saba'in gaban sai ka cika cika ce rufe ya ce to gobe zan dawo to haka ya dinga yi sai ya yi ya ce ba za a sami sai ki ga mana wannan amma wala ya gama bai ce bukhari muslim tirmidhi abu dawud nasa'i ibnu majah ahmad bayhaqi babu ko daya amma ta ce manzo Allah ne yake faɗa wannan da ya yi ya ce jama'a fa manzo Allah ne yake ga mana wannan to manzo Allah na ga mana duro yanzu ne aka je hoka daga can kan Allah aka je hoka ka faɗa mana ko ko a karantawa kai a littafin hadisai na malamai inda za a je a bi a kalai ne ce a tabbatar da ya faɗa ko bai faɗa ba haka ka ba mu rabar amma ka zo da irin wannan gima-giman abubuwa kuma kada sai manzo Allah bai faɗa minti talatin yana shimfiɗa waɗannan abubuwa karshe ya ce ma lokaci ya kure bai gama ba zai dawo da gaba wallahi abin da takaici a ce yadda yanzu kano ilimi ya yawaita aka fahimci me ya ilimi a ce gidan rediyo ana irin wani wallahi sai kaga kamar da gayya ake yin wani yanzu duk wanda ya yi sanadin hanya wannan malami ya yi wanda ya dinga ya wajen da yau zan Allah gatsali irin wannan in kai za a baka ladan wanda yanka sa dubu saba'in raƙumi dubu saba'in saniya dubu saba'in kaza dubu saba'in a dawo dubu ɗari a dawo dubu dubu haka za ka yi ta jin abu har yi tsatsa ba tsari kuma a ce maganar manzo Allah ya kawo wani hadisi a cikin mawdu'a da Ibn Jawzi a cikin hadisai rubutu da Ibn Jawzi ya tara a cikin wani littafin sa da ya sa masa rubutun hadisai al-mawdu'at sura ma littafin ke surbabbun surbarrubar hadisai ya gama kawo hadisin da sanadin wani Muhammad ibn Muhrim an Afa ibn Abi Rabah an Aisha manzo Allah ya waya zamanin manzo Allah akwai wani bawan Allah makaɗi ne mawaƙi ne to amma duk sanda aka ce waɗannan kwanakin sun zo sai ya sai ya azance su aka ja ga manzo Allah ce a ji a zo da shi aka je aka zo da shi manzo Allah ce me yasa kake waɗannan wannan azumi to kaga kamar manzo Allah ba sai ce ayi ibada me yasa kake wannan azumi yace saboda girman su to shi ne manzo Allah ya ce to duk wanda ya je ladan haji kana da ladan ka kana da ladan wanda ya yanka sabu dari kana da ladan wanda ya yanka za ya yanka raguma dubu kana da ya dinga zana masa wasu abubuwa ibn jawzi ya kashi a cikin wannan littafin da duwal barban hadisai karshe ya ce wannan hadisi wa hadha hadithu la yasih wa muhammad ibn muhrim min akdhab an-nas haka muhammad ibn qala fihi yahya laysa bi shay wa kana rubab shi na kan bai san nan mawdu'atin ba haka shi dai ya aiko shi cikin rubabin littafai yace ada ada ya rawaito daga Aisha daga Allah amma waye ina sanadin zuwa ada'u babu da ka je littafin al-mawdu'at da ibn Jawzi ba za ka wani ne da ibn Jawzi ya ce ya fi kowa ƙarya shi ya kiɗa ka aka zo cikin gidan rijiyo ana yawo ina za a je da laifuffuka na mutanen da suke ƙauyuka da ba san ilimi ba da mata a gida waɗanda aka ana su karatu aka haramta musu haske na ilimi ina ga ina mutum zai kai kansa ranar gobe kiyama ranar da zai zo yana dauke da laifuffukansa da laifuffukan mutanen da da ya bata ina zai sa kansa yanzu ya ce gobe zai ci gaba to na san yawanci jama'a tun da yanzu ana karatu za a fahimta amma a tausaya wa mata da waɗanda suke mazauna ƙauye wanda babu ilimi a tausaya musu nunan cikin gari akwai wayewa na tabbata hatta yan bid'a sai sun yi dariya su kace hatta yan bid'a kasan asan ilimi har shi ma da yake bid'a ai ya san akwai a wani abin da hankalin sa zai karba amma na ƙauye musamman su ji a rediyo sai su ɗauka sai da aka dirje malami wanda ba ya faduwa shi aka samu to haka haka haka a a azumin tsofaffi din nan sha'ban haka yazo wannan ka tubara to yana da kyau dan uwa a dinga faɗa kuwa kuma a dinga faɗakarwa kakka yi mamaki kana ahlu sunna da safe ko cikin dare ka gama ta kata tashi kana wannan sallah mai mai kulhu Allah wa hamsin hamsin kakka yi mamaki zaman cewar ka ahlu sunna da kake halartar majalis majalis na ilimi ba shi yake nuna cewa mutum ya damu da matarsa ya koyar da ita ba da yawa daga cewa wa nuna matan mu abin da ya kamata wala in baka yi sa'a ba sai ka zama ta ka firgigis ta tashi cikin dare ta yi lullubi saboda haka wannan bai inganta ba babu wani hadisi da ya zo akan wani hadisan da suka zo hadisai ne na hankali ce kai aiki na kwarai kuma sannan akwai azumin ranar arfa shi ma malamai suka fi jaddadawa azumin ranar arfa ga wanda ba alhaji ba na bai ce yana kankare laifin shekarar da ta zo da wacce za ta zo ta wuce da wacce za ta zo wani suka ce wacce za ta zo ana nufin Allah maɗaukakin sarki zai ba shi damar kawai cewa abubuwan da za su jefa cikin laifi sai ba shi damar samun abubuwan yin abubuwan da za su sa ya samu gafarar ubangiji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗaitar akan wannan kana ka wannan shi aka sani da fatan Allah madaukakin sarki ya samu gane Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi